alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah mun sake juyawa turmi na biyu a wannan yammaci na ranar juma'a yammacin 29 ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijira daidai da biyar ga watan Yuli shekarar miladiya 2024 a cikin darussanmu daga littafin tazkiratul muta'allimin bi nu'util ulama'i ar-rabbaniyin wanda muke yin daura mai taken siffofin malamai na kwarai wanda littafi rubutawar shehi malami ne Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi kai tsaye a inda malami yake cewa as-samin wato annatu as-samin kenan mun gane ya ce al'insafu ma'annas wato siffa ta takwas cikin siffofin malaman ƙwarai shi ne al'insafu ma'annas yi wa mutane adalci adalci kuma wato ya zama a bisa fasarar shari'a kasa yanzu kowa abin da yake so shi ne adalci amma da fasarar shi duk wanda aka cuce shi zai ce ba mai adalci ba ko aka mai abin da bai so ya ce ba mai adalci ba to adalci ya zama amma da definition na shari'a ba da definition na san ranka ba malam yace kanal ulama'u ar-rabbaniyuna qad ittasafu bil insafi ma'a kulli ahad malamai na kwarai daga cikin siffar su shine suna yi wa kowa adalci a al-muwafiq wal mukhalif wanda ya dace da su da wanda ya saba musu wal muhib wal adu masoyi da maki fahum munsifuna fi aqwalihim wa ahkamihim suna adalci a maganganunsu da hukunce hukuncensu fima ya ta'allaqu bil afradi wal jama'ati wal mawafiq wal mawaqif wajen wato hukunci gare da mutane hukunci ga kungiyoyi da hukunci ga yanayi wato duk abin da yake kuskure ne duk wanda ya sunan shi kuskure in sun zo hukunci za su yi hukunci akan abin ne amma ba zai zama cewa in nashi yayi daidai ne in ba nashi ba ba daidai bane yan kungiyar shi suka yi ya goyi baya in ba kungiyar shi ba ya tsine وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالعدل في جميع الناس بغض النظر عن قربهم أو بعدهم Allah umarni ya yi wa muminai cewa su adalci ga kowa sawa'un wanda yake makusanci ko manesanci qala ta'ala Allah ya ce cikin suratul nisa'i ya allazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin ya kun da kai imani ku zama masu tsayawa da adalci akan al'amarin Allah wajen ba da shaida a shuhada alillahi ku ba da shaida don Allah walau ala anfusikum ko da shaidar za ta dawo kanku ya zama cewa kun samu tawaya sakamakon wannan shaida awul walidaini ko da za ku ba da shaida ta zama ba ta yafi barin iyayenku ba wal aqrabina kuma kusanta wa qala kuma Allah yace ya wallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada qawmin lillahi shuhada bil qisti wala yajri mannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu kar ku bari wata wato tarkatarka ko gaba dake tsakaninku da wasu mutane ku ki musu adalci Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine mafi kusa da tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha khabirun bima ta'maluna Allah yana bada labari ya san abin da kuke aikatawa wannan cikin suratul maida kenan malam yace wal ibratu indal uqala bi kathratil mahasin su masu hankali suna lissafin wato yawan alherai ne wa man kathrat hasanatuhu wa intasharat fadluhu wa diyanatuhu duk wanda alherin sa ya yawaita kirkin sa ya yadu addinin sa ya tabbata wuhiba li hasanatihi sai a kyautar da shi ga kirkin sa washa fa'alahu wannan kirkin sai ya mushi ya zama ya cece shi ya yi belinsa su duƙuhu wa diyanatu wato mutu ya wani kuskure amma ya zama alherin shi ya fi ƙarfin kuskuren za a kau da kai ƙara sa'id bin musayi rahimahullah laisa min sharifin wala alimin wala zi sultanin illa wa fihi aibun la budda babu wani mutumin kirki ko malami ko mai sarauta sai da ya zamto yana da wani aibi babu yadda aka iya a kare shi daga aibi walakin minan nasi malla yuzkaru tuzkaru uyubu amma cikin mutanen kirki akwai wanda ba ambatan aibinsa saboda mene man kana fadluhu akthara min naqsihi wuhiba naqsuhu li fadlihi wanda alherin sa yafi karfin sharrin sa sai a kyautar da ainihin wato wannan barnar tashi zuwa ga alherin sa wato a narkar da barnar shi cikin alherin sa sura kan gazo mutane hukunci da aka za a lura wa qala amir ibn sharahil ash-sha'bi amir ash-sha'bi yake cewa kanatil arabu taqulu إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساويه فذلكم الرجل الكامل idan mutum alherinsa irin jayi sharrinsa kirkinsa irin jayi akasin haka to wannan shine kamilin mutum wai za kana kana idan su alherin da sharrin suka zama mutaqaribaini sun kusanci juna fadhalikumul mutamasiku wannan shine dan mai galmi galmi matsakaici wa idza kanatil masawi akthar min al-mahasin fadhalikumul mutahattiku wanda kuma barnar shi tafi alherin shi yawa to shine wannan shine mara mutunci wannan haka malaman da suke to mu kuma in za ga akan barna guda ɗaya ko lafi kwaya ɗaya ko sure kwaya ɗaya sai a zubar da duka alherin mutum ko sun fi guda dubu wannan kaga ya zama irin halin mata kenan ko law ahsanta ila ihdahunna dara thumma ra'ad minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu to kaga maza ma yanzu a cikin gidan ilimi sun shiga cikin masu kufranul ashiri kenan irin halin mata ne wannan wa amma wa qala mahmud ibn sirin zulmun li akhika an tadhkura minhu aswa ma ta'lam wa taktuma khaira ka cuci dan uwanka idan ka ambaci duka mafi munin abin da ka sani ka boye alherin shi kwatankwacinka kaman kwatankwacin matar da ta yaji idan mace ta yaji ta je gidansu ba ta faɗin alherin mijin ba har da wanda ya jiya kafin ta yajin nan ba ta faɗa ba amma duk wani sharri da wani bala'i za ta ambace shi wa qala al-imam shafii muhammad ibn idrisa al-imam shafii al-imam mutallibi yake cewa la na'lamu ahadan u'tiya da'atan lahi ta'ala hatta lam yakhlitha bi ma'asiya ko mu taba sanin wani mutum da Allah ya bashi alkhairi wanda kwata-kwata ba yi da zunubi ba mu taba sanin wannan mutumin a cikin halittu ba sai dai annabawa da suke ma'asumai sai ce illa yahya ibn zakariya sai dai yahya dan zakariya annabi yahya kenan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kenan ko saboda menene shi kamar yanda asare suka zo birtik da yake zaka zo su malaman tafsiri suna kokarin su wurgar da wannan magana amma dai magana ce da take da asali daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai ka koma littafin ibnu jaririn zaka ga athare birjik akai cewa ma'anar hasuran shine shi ya kasance kamar yadda ibnu abbas yake cewa laisa ahadun illa yalqallaha yawmal qiyamati za zambin babu wanda ba zai gamu da Allah da wani zunubi ba illa yahya ibn zakariya kana hasuran yace ya kasance hasuri ne ma alaihi illa mithlul hudba babu komai a jikin al'aurar shi sai kamar kamar bakin zani kuma a dan murda bakin zanin mace haka inda suke kullewa din wasu kuma malai suka ce a sha'awa ce bai da ita kwata kwata shi to har akwai hadisi ma marfu'i da yake da matsala isnadin sa wanda ya tabbatar da cewa annabi Yahaya shi yana da irin wannan dabi'ar bai jin sha'awar mace ballantana ma hayye tunaninta koyi wani abu to amma sauran ɗan adam fa duka kowa yana da zina ido ko ta hannu ko ta kafa ko makamancinsa in ma bai taɓa yin asalin zina ɗin ba da haka zai gamu da Allah da wani sashe na wani zunubi sai dai Allah ya gafarta Allah ya yafe Allah ya gafarta mana to sai al-Imam Shafi yake cewa wannan bawan Allah shi kadai ne yake da wannan siffa wala asallaha azza wa jalla falam yakhlid bi ta'atin bai cakuɗa barna da da'a ba fa idza kana al-aglabu da'ata sauraka duk mutum in ya zama da'ar Allah ta galabaici rashin da'arsa fa huwa muaddalu ya zama mutumin kirki wa idza kana al-aglabul ma'asiyata in ya zama kuma barnar shi tafi yawa fa huwa al-mujarrahu shine abin abin jarrahantawa sauraka wanda zai fito yana barna in ayi magana zai gaji ya ce yayi shi ba yana sallah ko yana biye iyaye har yanzu sunan shi mujarrah saboda a cikin mutane a matsayin mutumin banza ka san shi amma ba a kore yana da wani abin alheri ba وقد حذر الشيخ الإسلام ابن تيمية من تكفير العلماء والحكام لمجرد خطأ wa ma'asiyatin waqa'at minhum ibnu taymiya ya ja kunne akan saurin kafirta malamai da shugabanni saboda kai wani kuskure ko saban Allah da suka yi wa bayyana anna hadha min fi'lil khawarij ya bayyana cewa wannan aikin ɗan qalaqatin wa laysa min aqidati ahlus sunna bai cika gida ahlus sunna aqida boko haram fa kala yace thumma huwa ma hadha bayyana anna ulama'i a المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير احدهم بمجرد خطأ اخطاه في كلامه yace sannan kuma shi wato wanda ibn tabi'a yake cirato magana ta shi kenan ya bayyana cewa wato su malaman ilmul kalam a wannan duniya ta musulunci kokarin da suke yi na tattauna masail na ilimi bai halasta wani ya ce sun kafirta saboda wani kuskure da suka yi a maganar su ba wa hadha kalamun hasanun ya kawo wannan zancen ya hakaito sai ibn tamiya ce wannan magana ce mai kyau tajibu muwafaqatuhu alayhi ce wannan magana ce da wajibi a dace da shi akai duk da yana fa maiwa da mutumin raddi yace fa inna taslit al-juhali ala takfir al-ulama'i ulama'i al-muslimina min a'zami al-munkarat a samu jahilai su dinga bude baki suna kafirta malaman musulmai wannan daga cikin abubuwan kyama ne mafiya muni mafiya girma wayna ma aslu hadha min al-khawarij war-rawafid wanda aka san wannan da su sune yan kalakato da yan shi'a masu dagin sabai ba a san wannan a cikin al'umma musulmai ahlus sunna ba malam ya ci gaba da cewa yace wa qad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaa ala anna ulama al-muslimina la yajuzu takfiruhum bi mujarradi al-khata' al-mahad malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa sun yi tibaki akan cewa bai halasta a ainihin wato kafirta wani malami cikin musulmai saboda malaman ahlus sunna saboda yayi wani kuskure bal kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kowane malami ana yi daukan maganarsa ko a bari gurgurdan daidanta ko rashin ta illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ba walaysa kullu man yutraku ba'du kalamihi li khata'in akhdahu yukaffaru wa la yufassaq amma kuma ba lazimin dan an ban maganarsa sai a ce kafiri ne ko mutumin banza ba bal wala ya'tham kai ba a cewa ma yayi zunubi fa inna Allah ta'ala قال في دعاء المؤمنين الله ياتي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا الله karka kama mai da mun kuskure ko mun yi mantuwa wa fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala kad qala fa'altu yazo a cikin sayyul sayyu muslim ne daga hadisi ibnu abbas cewa Allah Allah yace wato na naji din naji na gani na yafe muku din وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ناقش المخالفين في مسائل يخالفون فيها نصوص الكتاب والسنة ابن تيمية إذا يتتونا واد أبو كان ساباني akan wani abu da suka faɗa ya saba wa Qur'ani ko sunna yakan ce da su fa innahu yubayyinu fasada aqaidihim wa ara'i yakan bayyana barnar da ke cikin maganganun su da ra'ayoyin su wa yadhkuru lawazim al-batila li aqwalihim kuma ya ce musu lazimi wato hukuncin wannan magana taku shine kaza da kaza وما يتضمنه من منافات للموحدين للوحيين yace musu kuma wannan zancen naku ya saba Qur'ani ya saba hadisi sun ma zalika bayan haka kuma ya atadhiru lahum sai ce amma kun kuna da uzuri dan ba ku san wannan lazimin bane bi anna aktharuhum imma qasadu bi kalamihim al-haqq al-mubin yace abinda suka nufata tsantsar gaskiya ne wa in janabahum as-sawabu ko da sun yi kuskure wannan malamai ne da za ka ga irin masu maganganu munana irin na 'yan ɗariƙu da 'yan ƙalaƙato ɗin da 'yan bida iri daban-daban bayan ya bayyana musu kuskuren sai cuta mafi kuna da uzuri har yanzu saboda mun san cewa kun nufaci gaskiya ne da kasarati shubahi allati a tara dat ɗariƙa kuma saboda shubuhoyi sun riga sun gama rikirkita kuma ku sa abin da kuke yi bane har ya ce musu inda ni na faɗa da na kafirta wastawlat ala uqulihim wa qulubihim ya ce shi ba ta riga ta darka kiku mutum ya haife shi a cikin wani gari ko ta al'umma ko take irin wannan magana ya taso abinda aka koya mishi kenan abinda kawai ya sani kenan in yasi ko wani shedani ko wani kaza abinda ya sani kenan cikin barna to baka zo kai ka ce mishi kafiri ne kawai dan ya fada sai an tsayan mai da hujja bayan tsayan mai da hujja ba kuma ba gama garin mutane ke kafirta musulmai ba alƙalai da mucere su suke yin wannan ko a zamanin sibin taimiyya hatta abin da aka yi na shi a zaunar da shi a mai tattauna da shi kaga dai zalunta shi aka yi ko amma zaluncin malamai ne suka yi shi ba jahilan gari ba shi kanshi sarkin tunda ba malami bane bai yi wannan da kanshi ba sai da ya ce a kira malamai su za su mai hukunci amma yanzu kawai kowane ɗan tatsiki kawai sai ya ce ya kafurtawa ne kalma ce mai nauyi da ba ta faɗuwa ƙasa banza gara kai kuskure ka bar shi a musulunci da kai kuskure ka fitar da shi malam ya sake cewa wa aktharu talibina lil ilmi wad dini laysa lahum qasdun min ghairi al haqqil mubin mafi yawan masu neman addini da ilimi ba su da manufa in banda neman gaskiya asali kenan lakin sai dai kuma kasrat fi hadal babi shubahu wal maqalat a babin addinin sai shubuhohi da maganganu mabambanta suka yawaita suka batar da mafi yawan mutane wato mafi yawan da kake gani a cikin dariqa da shi'a da qalaqatu duka asali a zuciyarsu gaskiya suke nema musamman su awam din amma an riga an rikirkita wata magana an ce musu gaskiya ce suka karɓe ta alhalin a zuciyarsu suna jin cewa gaskiya ce shi za ka ga suna shirye da su ba da rayuwarsu a kai za ka ga suna yin iyayensu su kare wannan abin a iya tunaninsu gaskiya ce wanda Allah ya so shi da tuba sai Allah ya ba shi gamdakatar sai ya gane wannan barnar ta hanyar ya gamu da asalin gaskiya ko ya samu wani ma'auni na awon da zai gane wannan ba gaskiya ba ce wanda Allah ya so shi gamdakatar sai ya mushi haka malam ya ci gaba da cewa wastawat alal qulubi anwa'ud dalalat barna da yawa ta riga ta mamaye zukata hatta saral qawlu alladhi la yashukku man utiya ilma wal imana annahu mukhalifun lil qur'an wal burhan sai kaga maganar da duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi imani ya san alqur'ani ya san hujja baya shakka bal kai ba ma haka ba la yashukku fi annahu kufrun abinda ba a shakkan ya saba wa qur'ani ba kuma a shakkan ma kafirci ne bima fihi bima ja'a bihi kufrun bihi annahu kufrun bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallama rasul bihi rabbil alamin ba a shakka cewa wannan abin ya saba abinda annabi yazo suka ji wannan magana qad jahilahu kathirun min ayil fudala mutane masu ilimi ba san haka bane fadannu annahu min mahadil ilmi wal imani suka ji suna faɗa suna cewa addini ne ilimi ne suna karantar da shi da ikhlasinsu bal la yashkuna annahu muqtada sarih al-aql wal ayan kaji ma suna cewa ai hankali ma ya yarda da shi abu ne da ake gani karara wala yadhunnuna annahu mukhalifun liqawati al-burhan bas san cewa ya saba hujja ba wali hadha yace to dan haka ne kuntu aqulu likibali akabirihim ni bin tamiya nakan cewa manyan su law wafaqtuhum ala ma taqulu da zan yarda da abin da kuke faɗa la kuntu kafiran murtaddan da na yarda ilimi bi anna hadha kufrun mubinun dan ni ina da ilimi da masaniya akan cewa kafirci ne wa antum la takfuruna amma ku ba kafire bane li annakum min ahlil jahl bi haqa'iqid din ba ga yanzu ka duba ga irin wannan magana ta mutumiya wanda mu ma yanzu ɗayan zala sai muka kaman cewa yana da sassauci ko ba ka muke ji ba amma aka yake cewa shi ke kafirta musulmai kuma wannan shine zancen da ko ina yake faɗa hatta zahabi da ya zo yana magana akan abul asal al-ash'ari yace naga wata magana irin ta ibn taymiya a gun al-ash'ari yace ibn taymiya har bai da har yana gidan yari yana gaya mana cewa ni fa bana kafirta duk wani wanda yake yin alula ya sallah bana kafirta shi yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da gaskin alamar jaddada imani akwai yawaita yin alula saboda koda mutum yana wata magana ta kafirci ni ina ganin duk alulan da yake tana goge kafircin ibn taymiya ne yake faɗan duka wannan wanda kaga a yanzu za a iya ganin wannan a matsayin sassauci ko a ce ma maja ce ba ka za a ce ba za a ce ma wannan ƴan maja ne wani ya faɗi wannan to ibn taymiya ne yake faɗan wannan magana jama'a so da ka jama'a wallahi mu kiyaye kafarta musulmai mu kiyaye shi lazimin dai abin da zaka faɗa shine ka ce kaza kafirci to idan wannan ka faɗa su ko musulman jahilai suka ce an kafarta musulmai to nan kuma su suke shirman su wannan ba kafarta musulmai bane faɗin hukunci ne kamar yadda za a ce ɗaukan kayan wani ba da izinin shi bane sata ne sai ne ce a daina mai da mutane ɓarayi kaga shi ne yake ya tsargu kenan ko da haka idan an ce daidaita wani abu wanda ba alƙur'ani ba wanda ba alƙur'ani ba a ce irin ƙur'ani ne kafirci ne sai wani ce ana kafirta musulmi a to shine yanzu yake so ya sako wata dabara wani blackmail ba a kafirta kowa ba an faɗi hukuncin abin da yake ne malam ya sake cewa wa hadha min tamami adlihi wa insafihi rahimahullah wannan yana cikin cika adalcin ibnu taymiya Allah ya gafarta mai sannan yace wa yaqulu al-hafiz adh-dhahabi fi tarjamati qatada ibnu di'amata as-sadusi al-basri al-imam qatada ibnu di'amata as-sadusi wanda ya rasu 117 malami ne cikin tabi'ai babu littafin musulunci da babu hadisin shi inda yana rutuwa da isnadi dukkan dawawinu sunna alkutubu sita alkutubu tis'a duk wanda zaka fada ummahatu kutubul sunna akwai hadisan shi kuma malamai sun yi riwaya sun dirkaki hadisan shi da riwaya amma yana da wata babbar matsala ita ce mene wa kana yaral qadara ba kaddare ne yana ganin cewa al'amru unfun irin waɗanda ibn umar yake cewa an gansu a ce ba ni ba su ba su ba ni aka samu wannan malamin da wannan laifin zabi ya ce nas'alullah al'afwa to bayan da ya kawo maganganun sai ya ce wa ma hadha duk da wannan kuskuren na katada fa ma tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hifdhihi wani bai taba jan kafa ya kiyarda da gaskiyar katada ko adalcinsa ko haddasa ba wala Allah ya azuru amsalahu fatanmu Allah ya ma ire-iren kata da uzurin wannan kuskure mimman talabbasa bi bid'atihi waɗanda suka cakuɗe da wannan bid'a yuridu biha ta'zimal bari wa tanzihahu wannan bid'a ta kaddara sun shige ta ne da tunanin hakan tsarkake Allah ne da girmama Allah su a ganin sun aka ce duk abin da mutum ya yi na laifi na kuskure da sanin Allah alhanin kuma Allah baya son a yi sabo to kaman an nuna Allah bai da ƙarfin hanawa ne saboda suka ce suna ganin a ce kawai Allah bai san an yi ba sai da ya ga an yi sannan ya san an yi a gurin su wannan tsarkake Allah ne wa bazala wis'ahu suka wa bazala wis'ahu suka yi kokarin su wallahu hakamun adlul latifun bi ibadi Allah hukuncin shi na adalci da tausayi ga bayansa wala yusalu amma yaf'alu ba a tambayin shi me yayi sannan sai zahabi ya irin ta'aliqat din shi nan masu ƙarfi zahabiyya sai ce summa innal kabira min al a'immati min a'immati al ilm ka sani ya kai mai karatu duk wani malami babba a musulunci idza kasura sawabu alherin shi yayi yawa wa ulima tahrihi lil haqq aka san cewa mutum ne mai neman gaskiya wattasa ilmuhu ilmin sa yayi fadi wa zahara zaka'uhu bai washi ta bayyana wa urifa salahuhu aka san nagartarsa wa wara'uhu aka san takaran nadinsa wattiba'uhu aka san bin shi da sunna yughfaru lahu zalala ko zalalu za a gafarta mishi kurakuransa wala nudalliluhu wasarin wannan wala nudalliluhu ba za mu ce masa batacce ba wa natrahu ko ai watsi da shi ba wannan sa mahasinahu ko a manta ayyukan alherinsa wannan ita ce ka'idar da ake aiki da ita yanzu kuma wasu su ce wannan wai sunan shi muwazana in an yi haka ba su yadda ba haji yadda ake tarkatarka yanzu a duniya nan jama'a kowane malami in baka dora shi kan wannan ba sai an wurgar da shi dole ka dauko kowane malami yanzu kaga wannan shi katada ya rayu ma a kari na biyu ne in ka dauko imam malik zaka samu yana da kurakurai in ka dauko Abu Hanifa Abu Hanifa nashi ma sun yi yawa har ana ganin shi ma murji'i ne in ka dauko wani zaka samu in ka dauko wani zaka samu balantana kuma ana ƙara gangarowa in ka dauki ibn Taymiya zaka samu in ka dauki ibn Qayyim zaka samu in ka dauki Zahabi ka san Zahabi din nan Zahabin nan da kake gani daga cikin abin da ake gani na kurakuransa akwai ganin halascin yin addu'a a kabari wata kila baka taba jin wannan ba dai da zaka gani da ya tarzama wani game da a cewa ana zuwa kabarin wani a yi addu'a za ka gadde nuna bai goyi bayan abin ba kuma nan daga makata ibin taimiyya yake mukun za mu ce shirka ne za ka ce ana cin albarka da kabarin wani a ɗabi'arsa inda bai daba sai ya ce wannan ɓata ne amma an ƙirga duka babu inda ya ce kuskure ne sai aka ce tun haka lura ɗabi'arsa ba ya ganin kuskuren wannan abu wannan zahabin da kullum muke maganarsa to ɗauki ibn hajirin ɗauki nawawi ɗauki ibn hazmin da muka faɗa ɗazu dauki wancan da aka faɗa dazu shi ma wane sultanul ulama izudin da abdulsalam duka waɗannan asha'ira ne duka waɗannan gangaro kan suyuti jerin tarkatarka da suyuti yake da ita shi ya dawo da wannan rigimar ta magana iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi marasa kan gado akai jibi shaukani shaukani an tabbatar da cewa ilimi dai Allah ya bashi amma yana da raina mutane yana saurin raina mutane duk wanda ka dauka sai kaga haka dauki Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin dauki Uthaymeen kai dawo nan kurkusa dauki Malam Bakar Gumi dauki Malam Jafar dauki Malam Malam Samari Idris dauki Malam Albani namu duk wanda ka dauka a cikin malaman da suka rayu ko suka mutu sai kaga haka sai kaga cewa yana da wani abu a ɗabi'arsa ko halayyarsa ko yanayin mu'amalarsa ko wani kuskure a iliminsa sai kaga shi da wannan to aka ce waɗannan su za a yi ta lalubowa a yi ta farautarsu a zo ana shaharantarwa jama'a zubar da mutunci malamai kawai za a yi ta yi lalata lamarin addini kawai za a yi saboda ka amma ba ta kama irin haka ba ba a faɗa kuma duk sanda aka faɗa sai an haɗa da neman gafara cewa Allah ya gafarta musu ba za a ce a ci mutuncinsu a kai ko a aibata su ba na'am wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi ce to kuma sannan fa malamin iya da muka kai ga san shi da girmama shi ba za mu biye mishi akan kuskurensa ko bid'ar da ya fada ba wa narju lahu tawbata min zalika muna fata Allah ubangiji ya gafarta masa kai malamin da ga malami ne ahlus sunna amma yana rayuwa inda watakila ba a san wannan karatun ba ko ka san akwai malaman ahlus sunna da suke zuwa maulidi misali a yanzu dinnan da muke magana kuma ya san ba kyau amma yana ganin cewa wannan wata hanya ce ta isar da saƙo ko wata hanya ce ta da'awa ko kuma yana jira mutanen garin su gane akwai malamin ahlus sunna dake sakin hannu akwai malamin ahlus sunna dake yin sallah baya baya jisar isra'a duk akwai su to duk waɗannan kurakurai ne ko kuma wani abu makamancin haka saboda haka ba za a bi shi ba ba za ka ce tunda wani malami yana yi bari kai ma ka yi ba mu ba za ka aibata shi a kai ba yace walamma takallama Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ibn Abi ibn Abi Muhammad ibn Hazm fi fi fi Abi Muhammad kamata ya zanna fi Abi Muhammad ibn Hazm ibn Hazm dai wannan namu da muke ta magana shi bi kalamin shadid in kaje tarjuma sa a cikin sirr al-amin nubala zaka ga wannan a cikin mujalladi na na 18 da aka zo aka yi magana ibn Hazm sai aka kawo magana ibn al-arabi cewa ibn al-arabi ya ce ibn hazmin ba abin da ya sani bai san karatu ba bai san littattafai ba dan dagaji ne kawai yan yan yan yan kuma ibn hazmin din nan kuma ba ya karantar ya karantar da baban ibn al-arabi ya karantar da shi da zahabi ya gama kawo wannan nan sai ya ce lam yunsiful qadi abubakar shekha abihi fil ilm ibn albani nan ba shine gagarumin malamin nan mai at-tamhidu mai mai suna ɗayan wanda at-tamhid al-istizkar mai jami bayanin ilmi wa fadlihi shi ya samu kashi a cikin wannan kuskuren na sukar wani saboda bambancin mazhaba tare cewa daga baya su sun fahimci juna sun zauna lafiya to amma farko al'amari yace muna jin shi dai cewa yana shiga matsalolin ilimi ba mu san inda ya karatu ba ba mu san waye malaman shi ba shi daga baya sai sai zahabi yake cewa yake cewa bai yi mishi adalci ba wala takallama fihi bil qisti ko bai magana ta adalci ba wa balaga kuma ya kai matuka fil istighfaf bihi wajen ci masa zarafi wa abubakarin kaga abubakar afwan ibn al-arabi ne wannan ba ibnu ibn al-arabi ko ibn al-arabi ba shine mai littafin can ba ibn abdul bari ne wancan ibn al-arabi shine mai littafin abun nan akamul qur'an ko akamul qur'an da da wani littafi da mai sunan shi ma akwai littafin tarihi ma abubakar ibn al-arabi eh ba ba ibn abdul bari ba sai ce wa abubakar fa ala azamatihi fil ilmi kaga ibn al-arabi lokacin da ya aka tambaye shi wannan magana ya amsa ta shi ya dawo ne ba da jimawa ba ya dawo ne daga kasar gabas ya je iraki ya je sham ya je misra sai ya dawo andalus ya dawo andalus sai aka kawo mishi labari shi ya dawo garinsu a andalus a a a ba ba kurtuba bane garinsu sai aka sai aka bayar da labarin cewa aya ko wani malami da a kurtuba ibnu ibnu hazmin yana nan yana ta kaza kaza yana kaza kaza kaza kaza to sai ya gina akan wannan magana sai ya waɗannan maganganu shi ne zahabi yake cewa kaga ibnu al-arabi duk da girman ilimin sa la yablughu rutbata abi muhammad bai kai ibnu hazmin ba wala yakadu kai mai kusa ba farahimahumallahu wa ghafara lahumu da ke ce Allah ya gafarta musu gabaki daya jama'a kun ji wannan sai malam yace annatu tasi'u siffa ta tara cikin sifofin malamai na kwarai ita ce alhikmatu fi da'wati ila Allah sanya hikima a wajen kira zuwa ga Allah ubangiji usulubiyanci kenan ko shine anan kasar saboda kaiwan mu matuƙa wajen wajen rikita ma'aunan karatu sai da aka dinga kwanakin baya aka dinga sukan malamai waɗanda suke tankiya akan cewa jama'a a daina wa'azi da magana wadda take ta saba wa mutunci ta saba wa dattaku ta saba wa salon ilimi a dinga gyara harshe wajen wannan zancen sai awam da malamansu masu irin wancan salon sai suka kirayi waɗannan su kuma da usulubawa masu cewa a gyara usulubi a najeriya kawai ake wannan jama'a da kayi magana sai a ce ko kai ɗan usulubi ne ɗan usulubi ta zama kun ga wannan abu ne mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki a cikin ilimi a ce wai waɗanda suke harkar ilimi har suna da jayayya akan cewa a cire zance na hikima daga ilimi a cire salon magana wanda zai iya karɓuwa cikin kwanciyar hankali daga ilimi wannan abin mamaki ne zama kwarai da gaske dan ba a taɓa samun irin wannan rudanin ba sai a Najeriya gaskiya ni da ɗan ƙanƙanin karatuna ban taɓa ji ba inda za a ce ga wani malami ya yi kira zuwa ga cewa in za a yi wa'azi ba sai an damu da mai za a fada ba duk abin da ka gada ma ka fada matuƙar gaskiya kake fada wanda ya gada ma ya karba wanda ya gada ma kai ya karba shi ya jiyo asarar shi ina jin ko a gidanka kace za ka bi wannan ka'idar za a yi rikici tare da duk nasoshin da suka zo a cikin ƙwar'ani da hadisi wanda za mu jo sa'a nan da suke kira zuwa ga cewa a yi wa'azi da kyakkyawan yare a ce mutane su ce ba haka ba ne sannan kuma har wani wanda zai ce ayi a haka su ganshi a matsayin shine ya karkace su ne suke kan daidai gaskiya wani ya daga cikin abin mamaki da ya faru a tarihin da'awa a Najeriya bari mu ji abin da malai yake cewa malai yace ittasamat da'watul ulama'ir rabbaniyina wa ta'limuhum lin-nas bil hikma karantawa da malamai suke yi da da'awarsu malaman Allah malaman kwarai ta siffantu da hikima fahim yaslukuna manhajar da'awati kama rasamahul qur'anul karim suna shiga cikin fagen da'awa ne su bi salon da alqur'ani ya shata wa kama sarat alaihin anbiya wal mursaluna suna bin salon da'awa ne a bisa hasken yadda malaman yadda yadda annabawa da manzanni suka bi fa yad'una nasa bil hikmati wal mau'izati al hasanati wa yujadiluna billati hiya ahsan in za su kira mutane za su kira su da hikima wato sanya kowane zance inda ya dace za su yi mutane wa'azi za su yi musu wa'azi mai kyau wato wanda kowa ya ji zai iya karɓa cikin mutunci in kuma ta kama za su yi jayayya za su yi jayayyar da abin da ya fi waɗancan kyau muttasifi na billin su siffanta da bin mutane a sannu-sannu war rifq da bi cikin tausasawa bil madu'uyir ana lallaba waɗanda ake kiransu mu kuma yanzu mun ce kada a lallaba a casa su kawai wa yakuna linnasi husna suna faɗo mutane kalma mai daɗi faqad amara Allah nabiyahu an yasira fi da'awatihi ala hadha nahji manhajir rabbani Allah ubangiji ya umarci annabinsa ya tafi akan wannan tafarki na na ƙwarai faqala Allah yace cikin nahali udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi huwa alim bi mutadin Allah ya ce ka kira su zuwa ga tabakin ubangijinka da hikima da wa'azi kyakkyawa in za ka yi musu ka yi musu da abu mafi kyau Allah shi ya fi ka sanin wanda ya bata da wanda yake kan shirya wa arsalallahu Musa ta'ala Musa wa Harun ila tagiyati fir'aun Allah ya aika annabi Musa da annabi Harun dan uwansa zuwa kasurgumin dagiyan nan kasurgumin kangararren nan ba a taba kangararren yin shi a duniya ba shine fir'auna allazi tsaga wata jabbara fir'auna da ya wuce iyaka ya zama jabberi wadda an rububiyyata wal uliyatin nafsi yace ana rabbukumul a'la yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsiruna duk abinda ba a tsammanin bawa zai fada sai da fir'auna ya fada amma duk da haka wa amarahuma an yaqula lana lahu ne wannan ya kamata an yaqula lahu qawlan layyinan Allah ya umurce su Musa da Musa da Haruna su gaya wa Fir'auna zance mai sanyi faqala Allah yace idhaba ila fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wannan Allah yana ba mu kaida ce amma tunda a cikin ilimin Allah ya san fir'auna ba zai ji wannan zancen amma da haka Allah bai ce in kun je kawai ku fada mai ku auka mai da zance mara sauki tunda dan banza ne na san ba tuba zai yi ni na sani a cikin ilimina ba tuba zai ba Allah bai ci musu haka ba Allah ya ce la'allahu yatazakkaru aw yakhsha hala ya ji hala ya amsa dan ana so ne a tsayen mai da hujja to hujja ba ta tsayi ba sai an bi wannan salam to malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama da gaske waɗanda suka goyi bayan cewa kada a ba da sauki sai suka ce wannan aya ai ba fasara ta bakin fasara ta shine a je a karanta a ji me su annabi Musa suka faɗa ai abin da suka faɗa babu lin a cikinsa kaga wannan gwara ƙwar'ani ne da junansa dole sai ka ce a'a wancan shine lin me ake nufi da ba lin ba shine irin wanda ku kuke yanzu domin irin wancan da suke ba ba shi kuke yi ba su abin da suka tsayen mai hujja suka tsayen mai da shi in kuma cikin sautin shu'ara za ka gane kuma cikin namli za ka gane kuma cikin rika ba za ka gane ba tafsiri yake wannan zamai ta kawo su wato wannan irin magana da suke ce mishi ka tuba ga Allah ka bi Allah shi kaɗai ne Ubangijinka, ya ce, Fama ba lal ƙurunin ƙura, ce ilmuwa inda rabbi fi kitabin layadun rabbi wa layansa, sai suka fassara suka ce wannan ai magana ce mai zafi. To, amma abin da za gane ba mai zafi ba ce, Fir'auna bai tume su da cewa sun yi zafi ba. Babu wanda kuma a ruwaito comment ɗin wani cewa kun yi wa'azi mai zafi ba. Abin da aka ruwaito shi ne cewa ya a'a shi yana da waɗanda yake jin maganarsu. zai kira su sune bokaye su su tattauna da su bai ce kuma rashin kunya ba saboda haka abinda suka yi din shine abinda Allah ya umarce su wato ka faɗi gaskiya da zamanta na gaskiya amma da kalmomi na mutuntawa na iya gaskiya ba sai ka aibata mutum ko ka tsine mishi ko ka mishi jafa'i ko ka tuhumi zuciyar shi ko manufarsa ba malam yace ga wata kissa waqad ذكر أمير المؤمنين هارون الرشيد أحد المتنطعين بهذا الأمر akwai wani daga cikin irin waɗannan ƴan dagaji yazo ya samu shugaban musulunci gaba ɗaya a lokacin shine halifa Harun rashid wannan babban halifa ne ko ba jahili bane da ilimin sa lamma arada an yansahu wa yuglida alaihi alqaul wani ustazi ne sai ya samu Harun rashid sai ya ce zai mishi wa'azi sai yake ce mishi zan maka mai tsanani zakar ibn asakirin fitar da matarunar rashid annahu kana baina ma yatufu bil bait yana cikin dawafi a dakin Allah id arada lahu rajulun sai wani mutum ya tare shi fa qala ya amiral mu'minin ce ranka ya dade inni uridu an ukallimaka ina da abin da nake so in gaya maka amma bi kalamin fihi gilza zan maka magana mai daci fa hatamilhu ina fata ka iya jurewa fa qala sai ya ce la ba za ka yi wannan magana ba wala ni'mata ainin wala karama ce ba zan daga maka kafa ba zan baka dama ba karin zance ne wannan qad ba'athallahu man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni Allah ya aika da wanda ya fi ka alheri shine annabi Musa da Haruna zuwa ga wanda ya fi ni sharri shine Fir'auna fa amara an yaqul lahu qawlan layyinan ko kuma kace zaka ce mu zaka fada mini qawlan galidan bayan annabi Allah ya ce mishi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika ko kuma ka zo ka ce da gilda zaka yi ce ba zaka yi min wa'azi da gilda ba ba zaka ja in keda da magana Allah in san matsala ya hana shi wa'azin wa min mazahiril hikmati fi da'wati ila Allah to yaya za a gane cewa wa'azin da wane yake a cikin shi akwai bi cikin hikima akwai hikima a cikin wa'azin me alamar cewa wa'azin da kake akwai hikima ga su da yawa yace tatajallal hikmatu fi da'wati ila Allah wan nasihatu ila nasi fi adidin min al-mazahiri minha daga cikin daya as-siyasatul hakima kyakkyawar gudanarwa ya zama a cikin gudanarwar da kake wa wa'azinka da al'ummarka da ɗalibanka da abokan husumarka akwai kyakkyawan tsari min mazahiril hikimati fi hayatid da'iya wa fi da'awatihi as-siyasatul hakima uswatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka zama kana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi kana li siyasatihi al-hakima akbaru atharin fi da'awatihi wanda siyasar shi ta zama tana da kyakkyawan tasiri cikin wa'azinsa wa'azamu sababun fi najati fi najahi kuma ta sa annabi ya ci nasara mai girma hatta asbaha lam yakul lahu nadhirun fi tarihil muslimina al-mubarrizina wannan haturawa kuma sun yarda ba a taba ganin wani wanda ya zo ya kawo gyara a cikin al'ummarsa wanda ya kama kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an kalli san da ya tarar da Quraishi cikin halin da suke da su da sauran Larabawa sannan bayan 23 years yanda ya basu da kuma yadda suka ci gaba da aikin da ya bari har musulunci ya kawo yanzu dinnan babu wanda ya ci wannan nasara saboda mene saboda annabi ya iya hulɗa da mutane ya iya takunsa ya san mutuncin mutane ya san san da ya kamata a ciza da san da ya kamata a hura da sanda ya kamata a yi fushi da yadda ya kamata a kau da kai da sanda ya kamata a yi ahuwa da sanda ya kamata a yi hukunci diya sani ga wasu misalai ta harril auƙati almunasiba lil mau'izati daga cikin abin da zai sa a gane kana da siyasa wajen gudanarwa ka dinga gane yaushe ya kamata a yi wa'azi wat ta'alim yaushe ya kamata a karantar wan nusi yaushe ya kamata a yi nasiha faqad sabata annu sallallahu alaihi wasallama أنه كان يتخول أصحابه بالموئذة كراهة السآمة عليه النبي صلى الله عليه وسلم yana kirdadan ya dinga yin wa'azi a yau a bar gobe a yau a bar gobe kamar da Mas'ud yake ba da labari ba a cewa kullun a wuni ana wa'azi tun safa har dare in za a wuni irin wannan to sai dai ayi so daya shine a ce ayi wata daura ko wata samina sai ayi cikin nishadi amma wa'azi ga magari a ce to duk sati ayi kwaya daya ko kwaya biyu ya isa duk ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar kaza ayi kama fi hadisi ibn mas'udin inda al-bukhari wa muslim nabi sallallahu alaihi wasallam haka yake to wannan zai taimaka maka karka cikawa mutane wa'azi a ce kowace sallah an idar sai kai wa'azi azhar zaka yi la'asar magriba isha asuba kullun kana da wa'azi dinda kaga mutane ka tsaya ka ce zaka musu wa'azi sannan kai darasi da safi kai da rana kai da magriba in an zo daurin aure kai in an je jana'iza kai in an je gaisuwar mutuwa za ka da mutane za su dinga watsaya suna baka wuce annabin da aka yi kuma bayan haka balantana kai ya ce to wa tabbaka zalika bin mas'udin nafsuhu fi da'awatihi wa ta'limihi fa kana yudhakkiru an-nasa fi kulli khamis ibn mas'udin haka yake anan ne ma ya bada wannan hadisin ya kasance sau ɗaya yake yin wa'azi a mako dalibai suka ce a ƙara ya ce a'a ba na so ku ƙosa ku bari kullum aka yi za ku dinga kuna son kuna shauƙin na next week na biyu tarku amrin ittiqa'an lil fitna in kana mai wa'azi akwai abin da in ka zo ba za ka faɗa ba sai ka bar shi sai lokacin faɗin shi yayi in ka zo ba za ka aikata ba sai ka bari sai lokacin aikata shi yayi faqad taraka nabi sallallahu alaihi wasallam bina al-ka'bati ala qawaid ibrahima duba kaga ka'aba fa tana zaune ne akan wani fandisho na kuskure amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce sai ya gyara nan take ran da ya ci makka da yaki ba kama haddasa bidalika ummul mu'minina aisha radhiyallahu anha idh qala laha annabi ya fito da aisha daga masauki yazo da ita ya gwada mata ya ce mata ya aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin hadithu ahadin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fa hudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu yace da ba dan mutanen ki sabon musulunta bane da kyar aka samu suka musulunta da na sa an rushe ka'aban nan an sake gina ta wa azlaqtuhu bil ard a rusa ka'aba a sake gina ta ai mata kofa kuma na sa kofa ta zo har ƙasa waja'altu lahu babaini in sa mishi kofa biyu sharqiyan wa baban baban sharqi wa baban garbiyan fa balagtu fa balagtu bihi asasa ibrahima in ƙara faɗinta zuwa foundation ɗin Ibrahim alaihissalam. Annabi ya bar wannan bai yi ba. Al-Imam Al-Qurtubi yana bada labarin cewa a cikin tafsirinsa yace akwai garin da in yaje baya yin qabdu bai yin qabdu da yayi magana akan cewa malikiya sun ce kai qabdu yace amma fa qabdu sunna ne shi da ka shi yana yi amma akwai garin da in yaje a Andalus yace ba na yi saboda mutanen garin ba su san karatun ba sai na jira har sai sun koyi karatun ya ce kai ba ma wannan ba sai ba da labari ya ce ya taɓa yin wani baƙo baƙon ya zai same shi a wani masallaci kusa da wata wato kusa da wani mina kusa da wani kamar kace tashar jirgin ruwa to tashar jirgin ruwan akwai wasu ƴan ƴan agaji ko kace ƴan banga da suke gadin tashar jirgin ruwa amma jahilai ne abinda suka sani kawai shine cewa ƴan shi'a ne suke daga hannu a wajen kabarbari a sallah yace da bakon shi yazo shi ko bai san wannan ba sai zo kawai yana sallah yana daga hannaye yana daga hannaye sai wani daga cikin ƴan bangan nan kawai sai ya gani to ya shigo zai yi sallah ne ko ya zo wuciya kawai sai ya je ga ƴan banga na angon ya ce akwai wani ɗan shi'a a masallaci kaza kawai su zo suka ce wallahi kashe shi za a yi suna zuwa suka ga malam kurtubi suka ce ya malam za mu cika mishi aiki ne ce don Allah ku yi haƙuri suka ce gaskiya ba zai yi ba da ƙyar ya iya lallashin su suka haƙura ya ce to ku bari a bincika ba faɗin shi'a ba ne suka ce ina ba wani nan wallahi ɗan shi'a ne sai je ce malamin dan Allah ka daina wani abin da kake za ka ja mana bala'i a nan shi kuma malamin ya ce wallahi shi ba zai daina ba ya gwammace ya shahada ya ce to abin da za a yi sai dai ka bar garin nan yau da haka yasa aka ɗauke shi a cikin karabka ya bar garin ya ce ba za ka ja min bala'i a gari ba a ce na yi baƙo an kashe shi kai kuma kana ganin ka yi shahada a shahidi shine kaga shi al-qurtubi malami ne da yake da zurfin tunanin gane abubuwa to akwai abubuwan da in ka je wani waje ba za ka yi su malam sha'ibu nan namu imamu dawa yake ba mu labarin sun je wani gari da'awa shi da su malam sha'ibu na cikin gari mai makantan Khalid ibn al-Walid suka je akwai abubuwa dama da suka saba da shi na sunna nan hakura suka yi su yace kai hata kasaru ba su kasar ba suka bar garin saboda babu ne taba sanin kasaru kwata kwata a garin ina jin can yankin kaciya ne kusa da boda Kaduna da Nasarawa yankin kaciya akwai wani wuri haka da jahilci ya riga ya gama katutu ya ce wallahi abubuwa da yawa da suka je sai da suka zo ma in za su yi sallah sai su dinga sakin hannu suna yin sallah kamar yadda ake dinnan irin ta gargajiya dan dai su samu a yadda ma tukunna a tuba ha taron su yawa har taron suna Allah ya maka albarka da gari ya waye aka ce musu akwai suna a gidan wane ana gaita su suka je taron sunan suka je suka yi addu'a a wajen kaga kai ustazi bai zafin kai zaka cewa ina wallahi ba zai yi ba sai dai a mutu duka amma daga baya kuma ga sun ci nasara mutanen garin suka anshi addini to mu da muke nan cikin birane mu ne bamu cika fahimtar wannan ba amma in dai kana yawo ka je nan ka je can wallahi akwai abin da kai kanka ka san cewa kaza ba zai yi aure kaza ba amma in a zo na kake kawai nan a Zaria ko Kaduna ko Kano baka san ko ina ba sai nan zai zaka dinga wannan jijiya wuyan amma mu alhamdulillah da muke yin yawo babu inda ba ma shiga akwai abin da mun san cewa kai lokacin su bai ba wannan wajen dole ka taurara ba za ka faɗi ban ka zo wa'azi yanzu ta waɗannan wannan wannan karatun na maganar iyayen annabi din nan ai abin da ya kawo fitina shine saboda ba ka tune na awan ba ba bai dace ka je ka faɗe shi a social media ba haka kawai ka je ka yayata shi karatu ne na khawas wanda ake a cikin aji in ba malam ya sha gaya mana ko in ba an zo sayi musulun din ba ka taɓa za a yi karatun to amma sai wani ya je kawai fantsama shi a cikin facebook mutane kuma suna ji da ƙaunar manzan Allah kuma suna ganin bai dace a ce haka ba dole a yi rigima da su sai ga wani malami ma sai ya shiga cikin rigima shi ma kamar jahili to waye jawo haka wanda ya je ya yada karatun a inda bai yada ba bai kamata a yada ba shine waman waman waman yakuza fadlin a'a waman waman yaf'al ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alaihi wa yandami wanda yake zuwa ya yada abin alkhairi a cikin mutanen da basu kai matsayin wannan alkhairin ba to zai zai ga haka akwai waɗanda aka kashe su ba mun zo halal ba mu labari ko akwai malaman da aka kashe su bisa irin wannan kuskuren ya faɗo ta magana da ba haka ya kamata ya faɗe ta ba ya jawo kanshi hakkisa Allah ya gafarta imamu imamu Nasa'i wannan shine abin da ya faru da shi da aka mai tambaya ya bada amsa mutanen garin suka ga cewa wannan amsa a gunsu su ba za su iya jurewa ba suka dinga jifan shi har Allah ya ɗauki rayuwarsa abin da ake nufi da shi ne ka gane cewa daga cikin hikimar wa'azi akwai abin da ko tambaya aka maka a kai to lokacin faɗinsa bai yi ba sai ka bar shi ka bari har sai karatun ya zo abin da abakar kuma ya dinga nuna mutane kenan sai ya ce ku ta yi rai ku ta karatu a ta yi ai ta karatu sha nake littafin da ya rubuta akan aƙida shi bai ma fito da shi ba ya ɓoye yana ganin lokaci bai yi ba wata rana kawai malam samari idris ya fantsama shi ce to shi kenan da ka fito da shi shi kenan sai a ci gaba da faɗi to mu gane wannan hikimar insha Allah zama za mu saurara nan littafin nan da ya mana kwantai na ganin sai gobe da safe insha Allah Allah ya so duk ya shigo ba za mu karasa shi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah